الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مرجئها إلى النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين hakika muna matukar godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala matukar godiya da ya ba mu aron rayuwa tare da lafiya har Allah ya kawo mu wannan gari mai albarka gari mai dogon tarihi don gabatar da wa'azi faɗin Allah da manzonsa muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ƙara albarka wa shugabannin wannan gari ya ƙara albarka wa jama'an wannan gari ya riƙe hannayensu su zamo suna tabbaci akan sunnan annabi Muhammad da mu da su duka sallallahu alaihi wasallama bayan Allah malamai sun gabata kuma wa'azi ya yi nisa kuma gaskiya da malamin farko da na biyu da na ƙarshe don guda uku suka hau kowannensu ya ja hankalinmu ne zuwa ga komawa zuwa ga Allah da tunasar da mu abubuwan da za mu aikata a wannan duniya daidai gobe muna makwancinmu min fuskanci lahira dukkan abin da bawa dai a cikin wannan addini idan bai fahimci addinin da kyau ba to sai ya zamo zuciyarsa tana da rauni kuma ba ta da yaƙini kamar yadda malam ya faɗa ɗazu a kayan yaƙini yanzu misali sai a tambaye ka me musulunci al-islam sai ka ce wai zaman lafiya peace haka ake nufi da musulunci kai yanzu an ce maka al-islam abinda ake koya maka hatta turawan yamma turawan kasashen duniya suna ce al-islam zaman lafiya shikenan ana don kofar da zuciyanka ba a tashin hankali ba a kaza ba a kaza musulunci bai koyar da tashin hankali ba amma in ka san haƙiƙanin musulunci kakan samu wani irin ƙarfin gwiwan da yakan kai ka duk zuwa ga dukkan manufan da kake nufi manufan musulunci ba assalam aka ce ba al-islam aka ce abinda ake nufi shine cikakken miƙa wuya ga Allah da sallamarwa wa Allah gaba ɗaya da yadda da amincewa daga abin da ya fito daga Allah kuma da amincewa daga abin da manzon a ɗan aikan ya zo da shi da amincewa da shi wannan ɗan aikan sallamarwa da miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah shine yadda da hukuncin Allah shine hukunci shara'an Allah shine shari'a abinda Allah ya halalta shine halal abinda Allah ya haramta wannan shine haramu iya yaƙinin ka kenan sunanka al-muslimu al-muwahhidu wanda yake tsantsan kadaita Allah shi ɗaya wanda kowa yake nufinsa da roƙo da tambaya wanda kowa yake nufinsa da bukata wanda bai aifa ba ba a aife shi ba wanda bayi da wani wanda yake kama da shi wannan ainihin shine ta'arifin al-islam idan ka gane haka a zuciyanka to anan ne da kasancewa duk wani abin da da ka yi in dai ba ka aikata shi domin wadda ka sallamar masa da wannan abin ba to kowane irin abu ne in dai da ka aikata shi shirme ne da ka aikata in ba don shi da ka yi ba da wannan ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fahimci manzon Allah da kyau da wannan ne wadda suka yi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama suka fahimci wannan kalmar suka gane ta da kyau sai suka gane in sun bar shi lallai dukkan wani abin bautansu dukkan wani al'ada tasu dukkan wani ɗabi'a nasu da ababen da suke musu bauta dole ne a kaɗe su a watsar da su a dawo kan abin da yake kiran sunan don haka shi yasa suka ɗauki tsananin adawa da gaba da shi ba ya musu laifin komai ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya tashi bai taba fada ba bai taba zagi ba bai taba gaba da wani ba shi har ma saboda amincinsa da amanansa da gaskiyansa al'amin suke kiransa sun yadda idan ya zo cikinsu ya raba fada ya yi hukunci sun amince sun yadda da hukuncin amma da ya zo da kalmar ya ce ku ce la ilaha illallahu muhammad rasulullah tun daga ranar suka fahimci kalmar da kyau domin abin da suka gaya masa take arama suka ce aja'al al-alihata ilahan wahidan alihata ilahan wahida
inna haza inna hadha la shay'un ujab ma sami'na ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق yana faɗan kalmar su abu jahil abu lahab da makamantansu take suka fahimci kalmar wadda yanzu wani mutum musulmi mai ikirarin musulunci bai fahimci kalmar la ilaha illallah kamar yadda abu jahil ya fahimta ba fahimtar da ya yi na kalmar wallahi shi ya sa ya yaƙi manzon Allah iya yaƙi har aka je aka kashe shi a filin badar ya ƙi musulunta kuma da wannan kalmar ne matasa suka gamsu da kalmar suka yadda da kalmar suka ba da jininsu sahabban manzon Allah suka bar dukiyansu da 'ya'ya da matansu ka duba da mace da kake so ka duba ɗan ɗanka da yake gida ƙarami za ka shigo ya ce baba ka duba dukiyan da ka tara ko shanu ko raƙuma ko gona da kake da shi haka suke tattarawa su waɗar saboda fahimtar wannan kalmar su kama hanya mai kilomita 470 suna tafiya a cikin sahara da su je inda musulunci yake don Allah kai matashi yanzu da kake bude waya kake ji ake ce wani Allah ne wani ya fi Allah wani kaza wani kaza yaya kake ganin wannan kalmar wannan kalmar da ake buga mata ake buga maka ita da kiɗa ana la ilaha illallah ana rawa ana bugawa da kiɗa idan ka gane haƙiƙanin kalmar saboda tashin hankali sai ka ji kamar kirjin kai fashe don haka shi yasa subhanahu wata'ala saboda sun gane kalmar sai ya sayi rayukan wanda suka gane wannan kalma subhanahu wata'ala ya ce ya sayi ra'ayinsu a ramma ina inda Allah a alkur'ani ya ce ya sayi ra'ayin wanda suka gane kalmar la ilaha illallah ya saya su ba da jinin su yafe su yafe jinin su ba da jininsu su ba da rayukansu su ba da dukiyansu su ba da komai nasu Allah ya saya da me zai biya su sai Allah ya ce إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah ya saka maka da alheri a rama to Allah ya aurar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya sayi rayukan mumunai musulmai da me ya saya da aljanna Allah ya sayi rayukansu da aljanna wanda suka fahimci me wanda suka fahimci kalmar la ilaha illallah saboda haka ka gane cewa musulunci in an ce maka al-islam ba zaman lafiya ake nufi ba ana nufin al-islam ya zamo cikakken miƙa wuya ga Allah da sallamar ma Allah kai da yadda da dukkan abin da Allah ya turo manzonsa da kuma imani da manzon daga Allah yake. ka yadda cewa hukunci da Allah ya ce wannan su ne hukunce hukunce su ne hukunci shari'a da Allah ya shara'anta wa bayi da su aikata wannan shine shari'a abinda Allah ya halalta shine halal abinda Allah ya haramta shine haram babu wani wanda ke da ikon halaltawa ko ya haramta sai Allah babu wani shari'a wanda za a shigo da shi cikin wannan addini da annabi Muhammadu ya gama bayaninsa ya tafi sannan a kawo wani abu a bayan wannan a ce in an aikata shi akwai wani lada da da a samu a wurin Allah babu ka yadda da wannan wannan shine ainihin al-islam shi yasa idan mutum musulmi ne sunansa mai kadaita Allah shi yasa subhanahu wata'ala yace waɗanda suka waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata shi ba su curanya imaninsu da shirka ba Allah ce tabbas waɗannan su ne amintattu kuma waɗannan su ne shiryayyu kai ƙarshe da Allah ya ce ya lissafa annabawa ƙarshe ya ce duka waɗannan annabawa da ya lissafa walau asharaku la habida anhum ma kanu ya'malu wallahi da za su haɗa Allah da wani alkawari duk aikin da suka yi Allah ya rushe shi aran ma kafin mu bar nan me Allah ya faɗa allazina amanu wa lam yalbisu الذين imanahum آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل Allah ya saka ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى الله وهارون يسعدك.
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعلياس وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
Allahu akbar kun ji sunayen annabawan nan subhanahu wa ta'ala ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani ba su cuɗanye imaninsu da shirka ba Allah ce ula'ika lahumul amanu waɗannan su ne amintattu a gurin Allah kuma wahum muhtaduna tabbas waɗannan su ne shiryayyu daga kan wa tilka hujjatuna zuwa inda ya tsaya ayan gaba can yana ba da labari waɗanda aka lissafa maka annabawan Allah manzannin Allah Allah ya ce walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'maluna da da su hada Allah da wani wallahi da duk abin da suka aikata da sai ya ɓaci ya rushe bayin Allah matasa musamman mako irin abubuwa da muke kallo yanzu a cikin waya ɗan saba ma Allah ka ga mutum ya tuma rawani ya ɗauko wani ƙaton yabe ya sa ya saka kaza wai ya ce wai yana zaune a cikin gida ya ga mala'ika jibrilu daga al'arshin Allah ya sauko wai da ya zo sai ya same shi sai ya tsaya in dai bai shigo cikin wazifansu ba to ya san akwai mai shan taba a wurin to sai a masa ishara in ya kalli mai shan taban in mai shan taban ya tashi a wurin wai sai mala'ika jibrilun ya karaso gurin wazifansu wannan shirka tsantsa a fili da ƙarya wa Allah subhanahu wataala haka ake ƙarya wa manzon Allah da mala'ikun Allah ma Allah ake ƙarya tsantsa kuma shine mafi yawancin matasan mu suke kallo wai ka kalli irin waɗannan zance da irin waɗannan magana da ke cin karo da hadisan manzon Allah da ayoyin Allah ake raina Allah subhanahu wataala kuma ya zamo kana ji kana ta kecewa da dariya kana ce abin sai a hankali ne to wannan da ka shiga cikin hadari mu gyara aƙidar mu mu gyara imanin mu daga nan ne da mu samu ƙarfi da gasken gaske Allah zai ƙarfafa mu idan kana da kyakkyawan imani da aƙida mai kyau Allah yana cire maka dukkan wani masifa a zuciyanka da ka zamo baka da hasada baka da kwafe baka da duk wani abu lokaci ne babu don haka sahabban manzo Allah suka zauna suna ƙaunan junansu ko da suna da bukata suna iya bada mu ƴan uwansu wani abu su su haƙura Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sanya mana albarka wanda suka zo daga nesa Allah ya mayar da mu gida lafiya wanda muka same su anan Allah ya ƙara musu zaman lafiya da albarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum